أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن هذا متاش الفتح والوصل نعم فلا بد هو yace fala budda ya habibi babu makawa ya kai masoyina izjur zajaran jamila kai tsawatarwa tsawatarwa wadda take kikkiawa wa kullahum kuma ka fadawa muridanka qaulan kariman zance wanda yake na karamci wa izhum ka wa'azantar da su wa kullahum ka fada musu ya kuli da kuma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa gare ku kaulan zance rahiman wanda yake na tausayi fa haza ma wajaba bihi wannan shine abin da ya wajaba ilamun sanarwa bihi da shi walau lastida'u minka ba dan kira daga gare ka ba ma ta kallamtu bi haza da ban yi magana da wannan ba wal waqatu shi lokaci hakama bi hadha al shine ya hukunta da wannan zancen saboda lokacin lokaci ne yayi na abin da ke faruwa a kai ga muridan shehu tijjani wa aujaba kuma shi ya wajabta ayi magana a kanka wa qad qabiltu shafa'ata kuma na karbi cetonka fi sahibuka a cikin abokinka shafa'atan amatan ceto wanda yake magani mudlakan sa kiba kaidi wa kazalika hakanan kuma fi kafati ashabika a cikin dukkan sahabbanka lakin sai dai ba'ada zajai ceton yana tabbata ne bayan an gargade su wa akazil ahadi da kuma riƙon alƙawali alaikum a gare ku bima zikira daga abin da aka ambata kullu wahidin ala baqati kuma kowane ya bakin gurgurun ikonsa wa wasihi da yalwarsa wal abdu ghairu ma'sumi domin shi mutum ba ma'sumi bane ba ba abin kiyayewa bane ba minan zulali daga tubatubai lakin yastaghfirullah inda hululul bala'i sai dai yana neman gafara Allah ne a lokacin saukar shi wannan bala'i bi kalbihi a zuciyar shi kai dali ahu an sirri kuma ya tsinkaye shi daga sirrinsa bayanu da haratu lubbi bayanin nan na tsarkin hankalinsa fa inna al'amra domin shi lamari almuradu bi abinda ake nufi da shi la yakillu illa ba da taharati ba yiwa sai bayan tsarki in ta haya tuki sun makala sannan yace ba da kalamin bayan magana yace la ya ta'allaqu bi faradina yace baya ratayuwa da farillan mu walau la rahamatun ba dan rahama ba sabqat garadi ta riga yi fushi na ba yace ma zakartu shay'an da ban abbaci komai ba min wato min haza daga wannan lakin sai dai galaba ni kaulin lahi jalla jalaluhu wato a fadar Allah mai gima dauka ya yarin jaye ni wanda yake cewa ma arsalna ila rahmatan lil alamin yace to ban aiko ka ba sai da rahama ga tarike to wannan shine makafata wa mansha'i kuma shine mafarata matashi na wa sallallahu ala sayyidina muhammad ala kai sallati wa shugaba annabi muhammad wa ali ta da alan sabi da sahabban sa wa sallaman ta da aminci tasliman amincewa yace inta haka lamuhu zancen shi ya tike sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi hadar mashahid a cikin wannan mahalarta yace fatadabbiru ilaiha ku yi lura zuwa gare ta ikiwani ya ku yan uwa haza amra wannan lamari ta arifu ma antum kusan abin da kuke akan shi fa hadhihi martabatu wannan martaba la tunalu bil huwaina ba a samun ta da sannu sannu da ga fatubu ila la kutuba zuwa ga Allah wala yastahilla ba'dukum min ba'd sashen ku ya nemi halacci daga sashi abin da ya san ya mishi je nemi tubansa abin da ya san ya ɗauka mishi je ya ce mishi yahi mishi duk abin da ya san yayi fa qad sami'tumul kalamu kun dai jizance allazi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da shi kikum ga shehun ku ba ku zubi ku rike shi wa tara ku kullu ma yunaqidu ku bar duk abin da zai warware shi min qawli kulli bid'in daga fadar dukkan abin da yake fararre wa qulu hasbuna ma ja'ana an shekina ku ce ya ishe mu abin da ya zama daga shehin inta hal muradu yace to abinda ake nufi ya tuke minu da gare shi ba'ada ma qalu bayan sun faɗa cewa inna suha wato la'anna su nusuha hakika ita nasiha wajibin wajibi ce ma katabtu lakum abinda na rubuta a gare ku kalaman nabiyil makatum wato magana ce ta annabi wanda yake abun boyewa girma da daraja sai gobe kiyama a maqamul mahmud za a san wane ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shi yasa ƴan uwa a tsaya a kula da kyau a kiyaye shi yace wa min karamatihi yana daga karamomin shehi radiyallahu anhu ala kara masa yadda annahu cewa shi yasilu ala yadayhi ila alwilayati ya sadu ga manzala sallallahu alaihi wasallam a hannun manzala sallallahu alaihi wasallam yadda manzala ke tarbiyyar da shi zuwa wilaya ashara mi ata alfin madarubatin nau'o'in wilaya dubu ɗari e dubu ɗari ashara mi atan wato zai zama kenan miliyan ɗaya kenan ko eh miliyan ɗaya fi nafsiha wato fi nafsiha a kanta kullu hazihi da mina halahu kuma dukkan wannan sayyidul wujud shugaban samammu shine ya lamince mai wannan mukamai gaba daya malamu shehu tijjani wa adaduha adadinta shine alfu alfu alfin dubu sau dubu sau dubu e, miliyan ɗaya kenan ko kuma ya zama miliyan dubu ko ya ce wa amma man alima amma duk wanda ya san anna hazal ismu wannan suna huwa ismullah shine sunan Allah subhanahu wata'ala gashi nan sai aka ambata sai aka sa lambobi aka sa wato ramzi yadda mutum zai gano saboda ana rufe abin ne sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya buɗa masa yace to amina biha bi kususiyati an amince da ita daga kususiyan nan daga abin kebantuwan nan huwa ismu zati shine sunan zati ila an qala har izuwa inda yake faɗa wa amma man talaha wanda ya karanta ta wa huwa ya ataqidu yana mai kudartawa shi ma sai aka yi ramzi anan aka sa wato cha da mi'ara da ya'un da cha wato shine sa'un mimun wato ya'un sa'un yace wa ma'ahal wujudu a tare da ta kuma akwai samuwa shi ma gashi nan sai aka yi ramzi akai wa fiha kana lahu talawataha yace wa fiha a cikinta ya kasance karatunta ya kasance a gare shi wa sawabu da kuma lada shi ma sai aka yi ramzi a gurin wa ma'aha tare da ita kuma wa sami'tu yaqulu radiyallahu ta'ala anhu yace na ji shi Allah ya kara masa yarda wa razaqana mahabbata wa Allah ya arzika mu wato da soyayya sa amin yace yana fada yana cewa a aqaitu arba'a kafiyatin fisi fisi yagil ismil kabir an bani kaifiya a cikin wato sigogi na sunayen Allah mai girma yace an bani guda hudu wahidatun khasatun bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace daya an bani ta kebe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yulqinu ha ila alquduba wanda wannan ba mai lakana wannan ismin sai kudubi wanda wannan ismin suna ne wanda ake kaiwa wani matsayi na daban wanda wannan matsayin ba mai hawansa kuma ba mai bada wannan abin wannan ismin ma amma ba da ismin ba mai bada shi sai kudubi wa wahidatun shehu yace kuma na samu daya khasatun kebe da sayyidina Ali karamallahu wajahu da sayyidina Ali karamallahu wajahu wato shi kakan Shehu Tijjanin kenan ta wajen wato uwa kenan wato a wajen uba ko na'am wa wahidatun min al-ghaib yace dai kuma na same shi daga gaiba wa wahidatun akastu ha an ba'adin nasi dai kuma na karbe shi a sashen wasu mutane wannan sune sigogi na ismul lahil azam wanda Shehu Tijjani ya samu yace wa kullu hazihi siyagu duk waɗannan sigogin azina lahu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai sallam ya izini gare shi cikin ta kuma la yulqinu ha illa alqudubu yace ba me ba alaqana kowa sai kudubi eh yace wa wahidatun ɗaya kuma akasto ha bi jami'i asrariha na rike ta daga dukkan asraranta wato na rike dukkan asraranta wa aswariha da surorinta wa jami'i ma ta hatawi alai da dukkan abin da ta taro akan shi al'ani yanzu al'awwali tun daga na farko min indi da kuma daga wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal akire ne da ma na karshe awwalai ne na farkon da na karshen gaba daya yace wahidun ɗaya kuma min al-gaibi daga gaiba wa dalabal izna fihi min annabi sallallahu alaihi wasallam an ya nemi izini cikin sa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa azina lahu fi kuma yayi mai izini wa wahidatun akaza an ba'ad nasi ɗayan kuma wanda ya karba daga sashen mutane azina lahu fi sallallahu alaihi wasallam manzo sallam ya mai izini wa sami'atuhu yaqulu ya ji shi yana cewa qala li sayyidul wujudi yace shugaban samu ya ce da ni inji Shehu Tijani la maqama fawqaka illa maqam wato babu wani maqami birbishin ka sai dai maqamin nan na alifun mimun wato shi ma ramzi ne aka wanda yake nuni zuwa ga wani maqami yake nuni zuwa ga wani matsayi wanda rabar radiyallahu ta'ala anhu masalan sai Allah ya kara masa yadda ya buga wani misali yake cewa wato lizalikal maqamu wannan maqami allazi ma fawqahu wanda yake cewa babu a birbishin shi illa maqam sai dai makamin kaza sai buga misali eh to shine Shehu Tijani sai buga misali yake faɗa ƙala yake cewa ka muqabalatu shamsi bi jurmi saqil safiyin gata safa Shehu Tijani yake buga misali da irin wannan mukamin da ke gare shi ma'ana yadda ainihin matsayi matsayi matsayi yake akai wannan ismin yafi wannan girma wannan ismin yafi wannan girma wannan ismin yafi wannan girma to Shehu Tijani sai ke bada misali ga misalin nan zai faɗa yanzu ya ce kaman fuskantar rana ne bijirmi saƙilin da wanda da tauraranta wanda yake saƙilin gogagge wato tauraranta kaman a ce misali a tauraron ta da ake ce mashi zara ko zaka yana cewa ga zara ga wata to irin wani tauraro ne yana nan kusa da rana yake dam yake da rana e safiyin wanda yake tatacce gayatul safa'i matukar tatuwa shi wannan tauraro yace summa hazal jurm sannan wannan tauraron kuma qabalahu aka sai aka samu wani tauraro shi ma ya fuskance shi yana kallon sa kaga shi wancan na farko yana kusa da rana wannan kuma yana kusa da wannan tauraron summa hazar sani sannan wannan tauraron na biyu qabala husari sai aka samu na uku shi ma yana fuskantar sa summa sari sannan wannan tauraron na uku sai aka samu shi ma qabala hurabi sai aka samu wani na hudu yana fuskantar sa sannan shi ma wannan na hudun sai aka samu qabala hul khamisu na biyar din shi ma yana fuskantar sa to kaga taurari guda biyar kenan wanda suna fuskanta ɗaya na biye da rana ɗaya na biye da na kusa da na rana ɗaya kuma yana biye to haka dai wannan misali ne wanda manyan kudubai ne kawai za su gane shi yace to wala shakka babu makawa anna diya ash-shamsi haqiqa hasken rana ya tajalla bi fihim zai tajalli a cikin su gaba ɗaya tunda suna kusa da rana su biye din nan wato hasken rana zai yi tajalli a cikin su kullum dukkan su illa annahu fil ladhi yali qarsi shamsi sai dai wanda yake bi na kusa da na rana to baligal gaiti fi nuraniyati shine zai kai makura a cikin haske saboda yana kusa da ranai wanda ziyalihi wanda kuma yake bi masa shi ma to fi darajatihi yana cikin darajarsa sai dai walakin abu hazihi sai dai ya fi rauni akan wannan na farkon shi haske rana na shi ya bai kai wannan wanda yake kusa da rana ba an fahimta ko wasalisu na uku kuma abu afu shi ma zai fi rauni akan wannan na biyu minas sani akan na biyu sumar rabi'u sanan na hudu shi ma abu afu zai fi raunin rana mina salisu daga wannan wato shi wannan tauraro na uku sumar kamis na hudu kuma zai fi shi ma abu afu minar rabi'u zai fi rauni daga na hudu walakin nuraniyatu sai dai shi hasken kuma dai gaba daya muttasilun minal ula yana mai saduwa ne daga na farko hatta ilal kanisa har ya kai kuma izuwa ga tauraro na biyar ma'ana yana saduwa ne izuwa na rana kuma har ya kai daga na ranar nan zuwa na biyar din nan yace to dan haka falila awwalu yana ga wannan tauraro na na farko din huwa maqamul ladzi ta hata maqamin sayyidul wujud wato shine muqamin da yake karkashin muqamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud wa huwa maqamu sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam shine shehu tijani yake cewa to shine wannan muqamin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam eh wa huwa al maqamul mubtada min ash-shamsi shine wanda yake muqami wanda yake kusa da rana wanda ya bayyana kusa da rana wannan shine wanda yake bi mishi na annabi Ibrahim kenan yawa wannan shehu tijani yana mai boye kansa ne akai eh to shi yasa yake cewa shine wanda yake kusa saboda kaga daga manzala sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da yafi girma sai annabi Ibrahim na'am yace wal maqamanil lazani tahtahu yace makamai kuma guda biyu da suke karkashin sa su kuma sun tabbata ne li jami'ir rusuli ga dukkan manzanni gaba ɗaya wato makamai guda biyu kaga tauraro uku kenan na farko aka ce annabi ibrahim sai ga guda biyu an hada aka ce dukkan manzanni ne kaga guda uku kenan dama kuma guda biyar ne saura biyu yanzu ko to shine ce wal maqamanil lazani tatahuma maqami guda biyu kuma da yake karkashin su shi kuma da sa'irul anbiya'i alaihim salatu wassalam ga sauran annabawa gaba ɗaya alaihi salatu wassalam wal kamisu na biyar kuma huwa a alal maqamatil awliyai shine mafi daukakar maqamin nan na waliyai huwa maqamul kulafa ila arba'a shi kuma wannan shine maqami na kalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu shine maqamomin waliyai shi kuma to shi yasa wa man manna Allah wa man manna Allah alaihi wanda Allah subhanahu wataala ya baiwa a gare shi bihi da wannan maqami min al akabir al aqbabi to yana daga manya manyan kudubai yace intaha ya tike wannan bayanin kenan eh to wannan wata magana ce kuma ta manyan waliyai ta kudubai wato shehu ya ta kawowa a gurin abubuwa ne na ban mamakin gaske sai mun shiga wato sai na ƙarshe karatun na ƙarshe kuma za mu ji abin da ke faruwa a kai Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya ƙara mana kusanci za mu ji irin yadda shehu tijjani yake bayani yake kaskantar da kai yake cewa lokacin kafin ya kai makami na kaza da kaza eh kafin ya fara samun kaza duk dai zamu je insha Allah amma dai duk bayanin da ya na baya wato wasu mukami ne wasu wasu isharat ne wanda ba kowa zai gane ba sai wanda Allah ya haskaka mashi da haske wanda yake na wannan kusanci da shi Allah ubangiji ya kara ya ba mu hasken alfarman manzo da sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara ba mu ganewa alfarman annabi Muhammadu masha Allah